من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون النار من القول بالغدو والآثار ولا تكن من الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اجعل لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أئمة الشيخ انظر إلينا بهذا المنظر والكاتبين بنظرة تأتي لنا بالجبر قل ربك في نفسك تلرعا وهمة ودون الجهل إلى الغر بالغدو ولا تهن ولا تكن من الغافلين Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani jiya cewa wa idza qura al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana cewa idan ana karatu al-Qur'ani fa sabu kullu to kan kulluwa na zahiri da labari da sura wannan zahiri wannan da shi na bani da cikin zuciya ku saurara ku dauka wa ansitu sadan ku shiru ku dai da shi da Allah ku kura mu da ku haka za ku samu wannan aya ta sauka a cikin fitar ke kalami da hudu a wajen sala a cikin barin zance ana hudu ba ko ana sallah ibidayatul islam a farkon musulunci shi bai ce ka da musulunci ya ta sallah da mai sallah yana magana mutum da sallah yana magana a farkon musulunci ba a tare da lahadi da aya an gani wannan hadin sauka وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة سنة للي akwai shagaltuwa a cikin sallah saboda haka wato shugulan ajin kala daga barin zirci wanda ya ajin kala cikin sallah don haka kai hali daga barin yin bacci a cikin sallah aukin hudba ko kuma cikin hudba aukin tilawatul qur'an ko yi sanar tilawatul qur'an to shi da Allah ya ce wani zama ku ga alqur'an sami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun sami'u lahu da ana yin zahira saurara da kullum ku da zahiri wa asidu ala al-kala ku shiru da gabar zance da alfi da tuku al-zahira da hausa kuma bayyana in kuma haka la allakum turhamuna la ayakum rahama la ku sabu rahamar Allah bisa bayan Qur'ani da sauraron Qur'ani da ba a tadabbur saurare da lura fasalu lahu saurara da azanin ko al'adina da kullum ko da bani wa arsi tusa da kushu alil kalamu da gaban zuci da arsi da ko al'adina da harsan ko da bani da Allah ko tura ko ko haka za ku saurara ba ko za a ji kau bil usuli ila al-amra za ku samu saduwa da halalar Allah tabaraka wa ta'ala al-mustahiru bil sama zahiran wa al-fata zahiran sabal kalamu zahiran shirin saurari ya yi shiru a zagiri an gane ya saurari a zagiri ya shiru a zagiri sai ya zaci a zagiri wa'idin sama a bajinan wa'ar sada bajinan sami a hidazar hakiki an gane bajinan idan ya yi saurari a zagiri ya shiru a zagiri sannan ya saurari zance to zai saurari zance na hakika ne a zagiri ويسمع الهدامة زي سورائي زنشر من المتكلم كما يزنشر يسمع القرآن يسمع هذا القرآن من الجمعية العظمى لنا تعروف بالجرمى من عظمة الله تبارك وتعالى لنا وصحابنا الله تبارك وتعالى في المنزل لكن بيتم كما أو لا أقل من أي يشبعه من الرسول وكما daga wani karanci ba da ke da saurare ba daga wanzu sallallahu alaihi wasallam da shi alquran wata manu aya wata aya ta sifar ta mana qur'ani annahu kitabun mubarakun kitabi ne mai yawan albarka man qara'ahu wajada sawaban wanda ya karanta alqur'ani ya samu lada mai yawa wanda ya saba alqur'ani wajada sawaban kana haka wanda ya saba da alqur'ani shi ma zai samu lada mai yawa ويسر الأمران الظاهرة القرآن يلا وركد شوجتك الظاهري كما يسر الأمران الباطنة فبدا يسر وركد شوجتك الباطنة wannan daga fa'idar alƙur'ani wadda mun zara su da gaya mana da ya ce duharar su ne za a baka lada a yana cewa alif la mim har a sai da alif har lam har mim har inda ce alif za ba ka lada goma lam goma him goma za ka wula da talatin sarki. Allahu Akbar. Ka ce ka ande ai kwa da surat mai ka ga ka ga ka ga wato harafin biyar ne. Don ka ce ka ande ai kwa kana da lada hamsin. Qur'ani ke da wannan. Duk harafi harafi duk harafi ne lada hamsin. Duk harafi ne lada goma. Duk harafi ne lada goma. kaga Qur'ani ke da wannan matsayi saboda haka kuma a wani hadisi Allah ya magana da cewa wa man lam yusli Qur'an fala yusli ahad in dai wanda Qur'ani bai warkar da shi ba mutum da bai warkar da shi ba mutum da to an ce ka ka ka ka kawo bismillahir rahmanir rahim ko ka rubuta bismillahir rahmanir rahim ka sha to shekara ganin wani ce ka rubuta bismillahir rahmanir rahim ka sha kai shirka in dai bismillahir rahmanir rahim ko alhamdulillahi rabbil alamin a baka ka karbu da ta ka shafi shirka ne to yaya za a yi paracetamol ba zai zama shirka ba kuma ka san da yau ko paracetamol eh ko yusra ko kuma duk wani tablet ba ka san da yau ko ko a kanka ake ko ba a kanka ake yi ba ai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tabarrukan bi kitabillah eh to yanda nake da rashin tunani da rashin kwakwalwa na mutane an ce a yi a rubuta a sha ko a toba a sha sai kana ga wanda ya tsaya haka ya yi kirka amma za ka ɗauka ba za kai ga wajen likita a rubuta ba kwayoyi za tunani ko da yau ga arewa za ka je ka biya kuɗi a baka ka sha kuma ka yi imani da wannan amma wannan ta kasa yin imani da shi ina ina ina tuntunarka ina musuluncinka ina tunaninka ina kwakwalwarka ina ka tafi da wasirka ƙur'ani ne ba ƙur'ani a matakin shirka sau da haka idan alƙur'ani bai warkar da mutum ba bai wani mutum da ya zai warkar da babu Allah ya ce wa kurra faka fi nafsika a bakin ubangijinka a cikin zuciya sirrin shi kana ruwa kana mai tsantsantar da kai wahimar ham kana mai cike da tsoro ba wa dunar jihari kuma ma bai na ne da tsauri na bance wata tsakani wata wasu da ke na bai yau ba in guduri kai da safe wala tare da yamma a wajen da a ko a wajen wato farkon kuri da karshe kuri wala ta kun bi da gaji da karka da wani kuma rauka da wanda ba ka kuri da wani kaji a nan guri har yanzu wannan ayar wasu na buga hujja da ya zama an ce a zikiri a kuri. To ai wannan zikirin da aka ce a kuri, zikiri ne kamar wanda za ka yi tsaka na tsakaninka da Allah, kamar na wuridi na lazumin safe da lazumin yamma. Suna ce da safe da yamma, kar ka zama cikin marauka da wanda za ka yi. Amma zikirin Allah ba ya da da lokaci ko bai da ka'ida. Ya yi wani zikin aiwata da kuma da zikirin kasirin tafsirin aya ne ta zo ta daban ai zikirin Allah zikiri mai yawa mai yawa da abin da kake sukiri mai yawa eh za a yi shi a cikin hankali hankali ya zama yawa dole sai an daga wuya to amma wannan lazimi safi da lazimi yamma musamman ko yadda rika alhamdulillah an ce kan yi istibari da safi kan yi istibari da yamma dan da ke fiye da ta yi da safi da yi da ta da safi da yamma da yi la ilaha illallah da safi da yi la ilaha illallah da yamma da yi to kaga wannan za ka yi shi bi da sai kai kada ruwa da wani masa wa tunan da ala min al-qawli sai ba ta da ka bayyana zance ba sai mutum ba zai da ba ta da yamma wani da kuma da zai ta ba da wani cikin mara kada aka ba ta shi da to ka ji ce ah haraja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wata rana Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya fito gida da daddare ya duru fi da wa'idul madina lailan yana yawo a kasuwancin Madina yana bin gida gida gida gida fanta fanta cikin dare a Madina. Ina kamar da gida da Umar sai ya wuce gidan sai da Umar.
radiyallahu Sai ya anhu tafi. Sai cikin da Umar na sallah da dare cikin dare yana sallah. Wani karau da Allah sauki yana karatu da ƙarfi. Duk unguwa ana yi. Sai bai tafi ba sai ya wuce ya raba wuce. Kamar da gida da Abubakar sai ba za a wuce gidansa na maka ko waje da wuri ta sai a ji ta da abokan yana Allah a mai sharri kira'a yana asarta karatun a tsalar kola a tsalar kola su har ma bai ke biyo ke da kanta shi da kanta ma bai ce bare ya kusa da shi wala ma azmaha da suka waye gari dan ala ala rasulillah sai suka shiga wajen manzon Allah sai suka shiga فقال لعمر كيف قال لك مثلا عمر ما لك فيسع ترفع صوتك دعوة القراءة بالليل يسع تتكلم كذا ويا بقلبي كذا كراتو كراتو صلى صلى عليه تقلبي قال لك يا رسول الله أضرب الدعاء وأوجد الجيران وأضرب الشيطان هذه إلا الجيران يسير يا رسول الله إذا كان يجي لك هذا ما سمعت in farkar da mabuta in kuma kuri shi ɗan. Ya ce kaji dalilin ke zai sa shi bai da karatu. Saboda mabuta na su tashi, duk masu bacci su tashi, ke nan kuma kan ya zo kusa zai ya zo ma ke magana. Ya yi sama ya ce karatu shi ɗan ba zai zo kusa da shi ba. To shi kenan sai ce mutum na abakar. To kai ba abubakar wa an kari ba tafsir. Me yasa kake a san da karatu? قال زيد يا رسول الله أحمد ما مرتا جيد إلى جيد ولا رجع فيه Allah إلى أن يكون مكلا وإيا جاء يرجع مالك إلى أسيري دولتا إلى جيد ولا رجع فيه shi ake Allah ko shi ke da mutum da kai a hankali bayani ba shi ke neman bukatar da Allah ya ya kuma shi shi ne asma'atu man tajai kana rasul in mu zana ce ba sai ka kawar ko a hafin a hafin ne sun rike shaya kuma ka yi kasa aka da guriyar ka wa kana li abi bakar irfa min sun rike shaya kai kuma bakar ka dan ƙara tagawa ka kuma ka yi kasa ka dan abakar guriyar ka ta taga ka dan ala huwa wala tajhar bi salatika wala tuqatil biha wabtaji bayna dhalika sabila eh kar ka bayyana da sallah ya bayyana wajen yawa kuma kar ka boye ba za ka sami da kar ka boye boye wajen yawa kai je mu kusa ki bai da zai ta sabila da baya haka ne duka ka tsakiya ba ka tsakiya kai ba kai tsaka da karfi ba kai ba kai tsaka da karfi ba asabil ba ku tabarki bai da jihar wasir laifin ila jihar bakar ya zama ba shi a bayyana walakin mutawatir sai dai bayyana wa tsaka tsakiya ya kula a rasul Rabin Allah da sai ya so yana cewa ana jami su wanda kare. Ni abokin zaman wanda ke ambato na ne, a duba gani ba. Duk mai ambato na ni abokin zaman sa. To zikiri kuwa in ba ka saba da shi ba, to babu yadda za a yi ka zo mutu a kai zikiri. A sai ka saba da shi. Zai mu zana na cewa annasu yahutuna alama ashu sun bayu a suna alama masu. Mutane suna rayuwa suna mutuwa akan abin da suka rayu da shi. duk abin da ka fi ka fi kwarewa a rayuwarka ka fi da yawa in za ka mutu sai ka yi shi kuma in ka mutu kana yin abu sai an tashe ka kana yi shi amma yanzu a ji mamaki in ka zama zakiru sai a ga wani wawa kuci an ce ba zakiru ba na ganin kallon talbarci da ka zai kai zai kai yana shan zakiru yana ganin haka ki kan tabbata shekara wani da zakiru ta kuma sannan duk wani mai hankali duk wani mai tunani da hankali da basira da bin suna da waye waye kawai ke zai wuce zike to an ka ta an taba baka saba da abu ba kuma za ka mutu ka ci bilis ba zai yi ba a sai dai ka saba da shi tukuna in ka saba da zikiri za ka mutu za ka yi za ka yi zikiri sau da ma ka saba da shi a duba ga da wani ayyukan ke kuka a kuka da an tambaye ta menene annabi ya yi ta ce kana يذكر الله جميع أهله جميع أهله yana zikirin Allah kowane lokaci ake a kan shi ake a kan shi so da ka zikiri ba ƙarfi a wani sannan kana yin shi za ka mutu da shi za ka mutu sannan kuma duk inda kake Allah na tare da shi ana jallifin da Allah a wanda tare wanda ke a matura ina tare da shi sannan rashin yin zikiri shi ban munafukai ne Allah ya ce a cikin munafikai dan ki dan karu idan salati karu ne to kala yurabu da nasa wala yadkuruna Allah illa illa mudabtabi da bai da zai la ilaha ulai wa la ilaha kada cikin sifar munafikai idan su dinke a sallah suka dinke da kasala suna nuna mutane sun yi sama sai Allah ya ce wala yadkuruna Allah illa illa qalila illa qalila ba ka zikirin Allah sai kaɗan. Da ina da ina in za a yi kama. Ko in za a yi kiran sallah shi ke da zikirin da ya Ya kama kiran sallah. Da wanda ba ka ce la ilaha illallah da ke kama lafiya. Kama ka mutu ba. Eh, lafiya ba nan. Kuna zaman lafiya za ka girgi za ku yi haka ɗaya faru. Wai sai wani abu ya faru za a yi. To kaga ba aikin sa bane. kara zikirin Allah sai da sai wajen kiran Allah ko wajen iqama shi ba munafikai ne amma shi mai zikirin Allah ko mai ne ne zai zikirin Allah ko mai ne ne zai zikirin Allah duk abin da yana cikin nishadi zikirin Allah yana cikin wahala zikirin Allah yana cikin komai zikirin Allah sai da aka danna shi mai Najeriya ya wuce da sannan kuma ba aikin banza bane ba na ado bane a'a ana tafiya ne za ga bakin sai na hoto zikiri yake zikirin Allah yake zikirin Allah yake to zikiri ana sabawa da shi in ka saba da zikiri wallahi za ka mutu ke kai ba ya ki an ce kai ba in ka baka saba da shi ba ko an ce kai za ka ce ba kai saboda haka zikirin Allah ba karamin ba karamin abu ne to shi ne zan Allah subhanahu wataala a wannan hadisi a hadisi ko zikiri yana cewa da tsada da hadisi wanda kai hadisi ne da imamu tirmidhi ya rawaito da Abu Dawud a cikin sanar da sanar wa a tirmidhi ya rawaito da cikin kitabu sala babu ma za a fikira ta yayi to da haka wannan wannan wannan ruwaya ce da wannan ruwaya to Allah subhanahu wa ta'ala yace ana jalisu man zakai ni abokin zaman wanda yake ambato na ne idan mutum da ambato na ina tare da shi wa ana inda zanna abdi fi yana da tafiye da bawa ce da suna duk inda kake da suna ka da wuri wa ana ba abu da zakare kada shi ina tare da bawa na in ya ambace in zakare ne shi nafsihi zakartu fi nafsi in bawa na ambace na cikin zuciyarsa ni ma zan ambace shi a cikin zuciyata wa in zakare ne fi malai idan bawa ya ambace da a cikin jama'arsa kamar da wurin da kace la ilaha illallah kowa bai ji ba to ka ambaci Allah cikin jama'a ga ko Allah ya ce ni ma zan ambace ka a cikin jama'a na mai da kirko wanda suka bi naka sun malayu da ka ambace ka ni ma cikin cikin jama'a na da ka ambace ni cikin jama'a ka ni ma zan ambace ka cikin jama'a na ba ce ka kai zikiri a a bayyane to kaga ba za ka samu wannan matakin ba ce shi ma wato ya zo a cikin sai ba har da mutum duka kamar lafazi na Buhari wanda ya karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu ka kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sai ya ce da yaqulu Allah Allah ta dan ce ana inda zan ya abdi arwaya da shi Buhari ke ina nan a inda bawa na ke da suna wa ana ma a hudu za na kare ina tare da bawa na iya ambace ni fa idza kana ni bi nafsihi zakartu hu li nafsi ina ambace ka a cikin zuciyarka ni ma in ambace shi a cikin zuciyata wa idza kana ni bi malai ya ambace ni a cikin jama'a zakartu hu bi malai khairin min malaikihum da ambace a cikin jama'a na da suka bi nashi wa in taqarraba ilayya shibran idan bawa ya kusance da shi daya saka rabbi ilai zira'an sai wato kusance shi kuma gaba kamu daya wani saka rabbi ilai zira'an ya je kusa da ni wato kamu daya da ni ko saka rabbi ilai ba sai je mai gaba daya wani akali yau shi in bawa na zo mai da tafiya a kai duhu har wala sai zo mai da gaggawa to kaga wannan hadisi sai buhari da sai kitabu kitabu tauhid babu kawai lillahi ta'ala mu yabbi kullu lahu nasa to haka yazo a cikin wannan wannan sai bahari kuma haka yazo a riwaya shi sai wuce kitabu zikr wal du'a wa tauba wal istighfar shi kuma babu da haka ala da kibla duka ya zo a cikin kitabun bahari da wuce saboda ka jama'a zikirin Allah ba tare da abu bane sai da muka duba idan muka lura Allah subhanahu wa ta'ala da ya jero bukatai guda guda goma innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات كم الشيء يجب وذاكرين الله كثيرا وذاكرا هذا ما هو لنا بالخمس tun daga musulunci da gidan jimari ko da sabbiki da ko da sabbikati duka har zuwa wazakiri da Allah kasira wazakira shi ne kashi masu kiran Allah tsayawa maza masu kiran Allah tsayawa mata a addallahu lahu maghfiratan wa ajran azima ido ƙarshen mataki ba wani mataki zama shi ba. Saboda da kiran Allah ba ƙaramin abu bane a dage mai duke ta ba. A halakun da hali, cewa shi a kowane hali, tarifin wilaya, hanyar da za a bi mutum ya zama wali, to zikirullah, zikirin Allah ne. Zikirin Allah ne. Eh, ta wannan hanyar wala budda min al-bidaya bi zikir, yin lisa. Kana so ka zama wali, to ka fara zikirin Allah da harkarka wa huwa afdal zikr shi da mafi shukuran zikir idan tamarrar abdu ala zikir bil lisan sai yace idan bawa ya tabbata yana zikirin Allah da harkarka la Allah ya shirya ila zikir ma abudu yana nan yana yi zai fada da zikiri zuwa ga hudu wai idan tamarra idan kuma ya ci gaba yana yi yace ila zikir al-qalb zai rabuwa zikiri da zuciya wai sai ila zikir ma ma la ghaiba wato zai ta zuwa zikiri a cikin rai an gane an kulle ma shi Allah ya dafa komai shi wani Allah zai gani sa eh tabaraka wa ta'ala sai yin zikir wa huwa zakir wa huwa mazkur ya zama shi ne zikirin shi ne zakirin shi ne mazkur din wa ma zalika Allah wa ma zalika Allah ya dabi wannan ba mai wahala bane ba ba ba ba ba mai koya bane ga Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli halin zikirullahi na du'a a kowane halin zikirin Allah mai amfani ne ishin fa hanyar ishin min asbahihi ya wanta azzikir alai ta cikin lahu asarar bi da duk suna na Allah duk wanda ka dauka ka dauka ba kansa za ka samu wani wato tasiri a kan shi a zuciyarka wanda ishin min asar fi nafsul ab ma la yu'assar al ab kowane suna na Allah yana tasiri a zuciyar bawa a dukkan wani sunan ba zai ba fa'ida أمر الله تبارك وتعالى بكثرة ذكر الله بالقرآن توكلي الله يبرني سأيوي ذكر الله في القرآن يسوى اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول في الحدود ولا تعب ولا تكن من الغافلين هكذا مرة كريم استمر كلام دبر ذكر الله فإن الأشياء ثلاثة شو يشاء أقواهم لا أقول أقوى شيء ناجس لا يكمل أبدا akwai abin da yake saurayye ne har abada bai cika wa sharru kalilun la yantaji su abada akwai abin da yake cikakke har abada bai bai tawaya wa sharru taratan kamilun wa taratan najisun akwai abin da wani lokaci ya cika wani lokaci ya tawaya sharru taratan kamilun wa taratan najisun la ta kamali da zafi abin da yake wani lokaci cikakke wani lokaci saurayye to cikan nan ba za su ji ba ba ba su shi wani menene wannan falkamin da ne ya tafi na ɗaku to cikacce wanda ba ya da tawaya shi ne mala'ika su mala'iku da'iman la ya asu da la amma a bararu wa yin kallu da bayu baro ba wani mala'ika bai taɓa kala ma ba ta bai ba wannan shi da zai lafi ba abada tawayya wanda bai shiga har abada su ne albaha'in wal haiwanat wal jamana su ne wato dabbobi na dawa da dabbobi na gida da kuma kantararrun abubuwa irin su zuwa da gidan wani sa a bakin mutum fa bai da uban tarakan kamilin wa tarakan kamilin shi dan adam wani lokaci cikakke wani lokaci sauyayye amma nan ta kamalu min zaci inda ma huwa min masturi cikar da ma za su zama ne ba kawai da kira ka suna ma wanda zai ka cika ka zama ka zama ka zama ka samu ka bada a'a sai ka ambaci an kai zikirin Allah har ka kai muƙami na kamala ne ina ba ta gane sai kai zikirin Allah ka kai muƙami na kamala a hadisi ku da Allah yace la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi dawafil al-ayli hatta ne hatta yuhibbu fa idza ahabantu shabbartu yace kullu ko ba kuntu fasara hul ladhi yafsir bihi wa qad hul ladhi yafsir wa qutru hul ladhi yafsir bihi agare abaje kwaje da kake ce kuntu in so bawa sai zamani ne shi ba ka Allah ce ba sai zamani ne shi a sai zamani ne idan da yake gani da shi ni ne hannun da yake rika da shi ni ne bakin da yake magana da shi eh sannan ni ne kunnen da yake ji da shi ni ne kafan da yake tafiya da shi ya zama me la ko kai da wani ko ba kuntu Allah ya ce kuntu ta amma ka duba kama me ya kame wannan kamala amma don Allah da zama na Allah ya ambaci Allah ya zama na Allah in ba haka ba ai iri ne mutum ne mutum ne kai mutum ne shi mutum ne ya aka samu wannan tafawuti to laisa kama kamaluhu min jinsi inda ma kamaluhu min wasfuri kamalin ba daga jinsi ta bane a kamalin daga abin da yake ambato yana kiran Allah ya zama na Allah saboda ka yanzu kai ba iri ne bane da kai saboda shi ya zama komai na shi na Allah ne in ya bude ido idan sa ba ya ce da hijabi in ya miƙa hannun sa hannun ba hijabi eh in ya miƙa gaba gaba ba hijabi to ji da wasu ke mamaki wai mutum ya je ya yi tuntube ya ce kan wani ba ya yi tuntube ya ce kan wani gobe ya ce ce kan wani daɗi yadda ka ji shirka wai an yi shirka to wanda ka ambata ɗin ne shi nawa ne ne a lokacin yake nawa ne ne to ka ambaci na Allah ai ka ka ambaci Allah ne Yanzu kirin salihi da kaka da zaune. To a zaba kake so ta boka? Za ka mutu ka tafiya wuce jari. Ya yi ne ne. Ka hawa za ta mutu. Ka ci gaba da yi ka tafiya wuce bodiyo. Ya yi ne ne. Saboda rahama za ta mutu. Yanzu kirin salihi na kaka da zaune rahama. Da an bata mutanen kirki rahama ke sauka. waɗanda wanda suka zama na Allah ana karatu shi da bari ya fito daga bana ya fito daga gida zuwa inda ake karatu sai a ga hannun rigar sa na ruwa na ruwa Muhammadu Bello sai ke magana wani ko sai ke faruwa ne ta ce ba ruwa mun ga ruwa na fitowa a hannun rigar sai ce wani ne mai san jirgi ya bari da zuwa tuni sai kira sunana sai da miƙa hannun hannuna na ɗauko shi daga jirgin jirgi ya bari da zuwa tuni na ɗauko shi za a je shi a gefe wannan hannun da kuma gambo ne ba irin naka bane inda irin naka ne da yasa naka bai ba kai ma hannun ka yi mana da ni da hannun ka yi jefe ku da nan hannun ka sauko masallacin da bai fita ko amma irin ne ne amma me yasa hannun nasa ya zama na Allah Allah ya ce idan sai zama nawa bakin sai zama nawa kunnen sai zama nawa hannun sai zama nawa kamar sai zama nawa akwai hijabi abin da abin da ka saka ne wani amma kai kai kai kai kai da amma da ku kana fadin wani ibrahim da kai shirka ta hada
أن تشهد إلى الله فإن هذا من تقوى القلوب من تقوى القلوب suna cikin sha'airun lahi قال الله ai duk wani da Allah sha'airun lahi ne ko sha'airun lahi amma sai a kasa ganewa da ka fito waje ne a ce ta yi shirka shirka shirka shirka shirka ba ta mutu da Allah ya sauka ko da aka zikirin Allah a daji eh shi ke kai mutum mataki da da ƙololuwa wa zakin la kafiran wa zakirati أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما wala budda sau ya ce idan mutum ya ci gaba da zikiri da zuciya wai sun ila zikiri ba al-ghaiba an kulli an kulli ma shi Allah tabaraka wa ta'ala wai yasiru zikir wai yasiru zikir wa huwa zakir wa huwa mazkur dan zuciya da mazkur ah yace wal insa bainahuma taratan kamilun wa taratan nafisun ليس كماله من ذاته انما هو من مذكوره كمال كان adam ba za ta yi bane a akan abin da yake ambato ne in ya faɗa da ambaton Allah to zai samu wata irin kamala ya tashi daga rai daga wato jinsi na ɗan adam kuma sai Allah ya saba da shi sai zama cikin wato ɗabi'an mala'iku mala'iku inna allazina amanu wa amilu ulaika hum khayrul bari'a sai shiga cikin gidan mala'iku kuma gidansa bane amma da ya kai shi saboda abin da yake ambato ya kai shi wajen ba wai ainihin ɗabi'arsa ba idan zakar Allah kana kamila idan dan adam yana zikirin Allah zai zama cikakke wa in zafala an zikirillah in ya raukar daga barin ambaton Allah kana naki tak zai zama tauyayye sai da ku bayan Allah na kirki kullum ba ka ganin ka ba ka tunanin ka ba ka jin motsin ka a duk komai na ku Allah kulillah sun ba zan rufi haulin biyar abuna kai kana ambaton su kana mushrikai kana mutanen banza su kuma suna ambaton Allah Allah Allah Allah Allah kai kuma waliye waliye waliye mushrikai waliye ake kake nan da kakan su waliye kake su mushrikai wani mushriki wani mushriki su kuma kullum aikin su Allah Allah Allah Allah Allah Allah aikin kenan to kaga suna su kenan ba ta rokar da gaban zikirin Allah wal insanu kullu shay'in fi sharafu shi mutum kowane abu akwai da wata gashi yana da da zikira ko daliman wanda yake maimaita ambatar da kowane lokaci kaje da kullum insani za ka samu kowane mutum ya tashi ku ila mai ila kabilanci wa ila baladi wa ila wadani yabda hadu bilahi sai ga mutum yana yana dikkansa yana jikin nan ni asali na wani ni asali na warware a ni asali na gurbe a ni asali na bakanni ne a ni asali na wani ne yana dangantuwa ya zuwa kabilarsa ko ko kuma zuwa garinsu ko kuma zuwa waɗanda ke inda yake zaune ya fita da zali yana alfahari da wani to a ce kenan da ne ya kamata a alfahari da shi da zamanin jahiliya idan aka ja ka aikin hajji a kasar islam za a gama aikin hajji sai ka hannu sarrafa kowa sai ka alfahari sai dan wani shi kan wani wanda bakurai shi wani ya haifa shi kuma wani haifai shi kuma wani haifai shi har ya zuwa bari wani ta ta alfahari duka dukan sa ba sai an gaba aikin aikin aikin haji ya ma ce a'a a'a wa idza qalaytum manasikakum in ku kara aikin haji fadkurillah kan zikri ku aba'akum aw ashadda zikra in ku kara aikin haji jama'a ku daina kiran iyayenku ba komai bane su a'a ku ambaci Allah da yawa kamar yadda kuke ambata kiyaye ku sai ni dan wani sai ni ka wani to ku dale dan wani da ni ka wani da Allah ku koma ku ambaci Allah da yawa kamar yadda kuke ambata kiyaye ku sai Allah ce au a san ta zikira kai yadda za ku ambaci Allah ma da kiyaye ku ya kira kiyaye ku kanani to kaga alfahari bai wuce kai alfahari da Allah inda aka raba ku inda Allah shi ke nayi ba ruwan Allah da kai bakin mutum ne kai fari ne kai ina ka fito ko ba kai balarabe ne ke me ba da Abuja yi ba farin mutum ba ba balarabe ba ne to kala bakin mutum da shi tun da shi ke sallama ma annabi ba kuma yana wuta ga shi balarabe shi kan ce dan gidan fa annabi ne ba amma ya tafi ta bai ba saboda bai sallama ma annabi ba ai ba Allah da jinsinka saboda Allah da jinsinka abinda Allah yake ruwa zuciya zuciya inda aka raba ku inda layi aka kafu wata rana salman al-farisi abin da ya gaya mu zuwa zaki yana jin nishadi ya ga ruwa na jin nishadi sai ga kama annabi sai ana ta yi irin wannan wa sai ce ya rasulullah illar amra bi yadillah kuna godiya lamari a hannun Allah yake yanzu ya rasulullah da lamarin na hannun ka yake ka dauko mutumin habasha sakin mutum na habasha eh da mutumin abin nan wato da shi da bila da ka gani da shi da bila yace ka dauko waɗannan mutane baƙaƙe su dawo kusa da kai ka saki Abu Jahil da Abu Lahab sai cikin gida sai maza Allah ya ce ina ba ya ce tsare to da yake lamarin na Allah ne yau ga bila da tare da kai baki ke kaga an jawo an jawo da jima an haɗa an haɗa mu da kai kuma na godiya da Allah ta Allah da yake lamarin a hannun Allah yake to da ka babu Allah da jirkin ka ko waye kuma sai na gaya mana arba'atun ubiqatun lil abdi ana wa nahnu wa abi wajhi sai ta buku da hudu da halakar da bawa arba'atun mu'minatun lil abd abu ku da hudu da halakar da bawa ana ananiya ni din nan ka san da mara ka san da kawai da rika kayan da jiri ba to wannan adadi hijabi ne da ke halaka mutum haka na hannu mu din nan malam ka san mu kuwa mu din nan mu filani mu bare-bare mu barawa mu dubawa wallahi ka hankali
sannan wa'azi wani ka hankali ba ba ba na ne kowa ne wani bishiyar da ba gare da ni ba ba ba ni ba ba ban zama ne a nan gari ni ba san gidan wani ne ba ka hankali ba
haka da wajen jini kakana to bari ka ji kakana ya ke kirkiri da rinda bila ba ai kakana ne ma asalin gari ha da waɗannan duka hijabai ne da ke halaka mutum eh ana wa nahanu wa abi wajen wannan mu da ku shauri suna da ke suna halaka da bawa to ka ga koma ma Allah kawai inna aka kinna da inna kalakana ku sukuman wa wa abaila lita'arafu inna akramakum inda lahi wanda yi kowa kawai wanda yi kowa tsoron Allah yawwa to saboda haka koma mu zikirin Allah a yi zikirin Allah a nan ne ake samun kowane irin duk abin da ake nema wajen Allah to ta hanyar zikirin Allah ake samu ba albari da gari ba ba albari da kabila ba ba albari da wuri ba a al'aula ai ya tsoro da zikirin Allah abin da ya fi mutum ya yawan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa ashrafu al-haqiqi shine daukaka na haqiqa sai sa mu ranar shi jani Allah ya kara mai yadda kuma Allah ya saka mishi da alheri an tambaye shi aka ce tarikar nan taka menene a cikin ta menene a cikin tarikar ka sai ce salatatul fi salatatin li salatatin ya ce uku ne a cikin uku saboda uku Eh, uku cikin uku saboda uku sabon kuɗin shi da yake da fari talatin annabi la ilaha illallah suke nan suke nan cikin dari da shi da ni ba da hudu eh babu da hudu suke nan waɗanda ba guda uku su ne dari da shi da ni to sai ya ce fi talatin a lokacin uku lokacin lazumin safe da lokacin lazumin yamma da lokacin wazifa shi da ɗaruwa kai wakurrar saka wakurrar baka filin fita kada ru'an wasi bakan wa dunar jahari minar kauli bil guduwi wala sa wala ta kun minar gafirina kai da safe kai da yamma kar ka zama cikin maraukanan da ba sa wazifa kuma a ranar kaga ga lazumin safe ga lazumin yamma ga wazifa to kai ke yi kalakatu shi salafin kalamu tarihi ana yi shi saboda abu uku ne yace a tahalli wa tahalli wa takalli tahalli ko ta daga laifi an tarihu min zambi kamar la zamba la ana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana fita daga laifi wanka kake in ka zama wanka duk wanda ke gaba da wanka ne zai kai da hidrejin shi ne fahadi da yi hidrejin sa sa wato yin da sa aya yin ado yin ado Sun kai ado shi ne jamala shi ne salatin annabi. Shan kuma na farko shi ne istighfari kayi wanka. Yanzu kuma nan kai ado shi ne jamala salatin annabi. Sannan sai ta tafi. Duk wanda ya wanka ya gama ya sa kaya idan zai tafi yanzu zai shiga fadar Allah. Inna Allah huwa da yubu la yaqbalu illa bi illa tayyiba. Allah mai sarki da zai karba abu sai mai sarki sai za sai da kai wanka kai dressing sannan ka zo ka zo fadar mazala sai mazala ta ba ka ce ke shiga da kai fadar Allah shi da tajaddi ana jalisu nan da kare sai abokin zaman wanda ke a bandona ne to kaga istijbari da salatin annabi da la ilaha illallah su ke nan su ne suka su suka zama dariƙa ba wani abu da dariƙa kuma dan gyaran zuciya don Allah ce wata bi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar waɗanda suka mai suka haɗa kansu da ni wanda suka mai da lamarin su zuwa gare ni bi su za ka same su ya Allah kabiru za ka tafe ni ke za kare bayan wasu bayan Allah waliyai ya tafi aljanna kare a mutum ba kare ya bi waliyai yana tafi aljanna tare da su kuma yanzu ka cire kalbu din na Qur'ani ya zama ba Qur'ani ba kalbu kalbu din nan ka cire shi a cikin suratul kafi to ba Qur'ani bane kuma wannan karin na tare da bayan Allah waliyai ne waliyai ne suna kan mutum da shi ya bi sauran da shi ya ce alkhairu kullu khairin bisuha wa sharru kullu sharrin bisuha wato alhaji duka ya tabbata a cikin abutan bayan Allah sharri duka ya tabbata da abutan mutanen banza sai kana tare da mutum mutanen banza ka zama mutum banza sai kana tare da mutanen Allah ka zama na Allah la tabqa ala al-bari wa akthir qalilahu fa kullu qalilin bil muqarini ya kada shi kada ka mai labarin mutum da ruwa aboki su ba eh wai an kace ta abokin barawo kaji ai ko da bai kafa ana kare shi kana shi kai kuna da tsoro ana tare da wani Allah ya so idan da zai yi da rabbika wajen إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نعم. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina inda rabbika ka ga wanda ke tare da ubangijinka su ne malaiku la yastafiruna an ibadati ba ta girman kai daga bayin bautar Allah ai al malaika la yastafiruna an ibadati Allah wa yasabbihunahu suna farkace Allah yasabbihunahu amma la yaliku bi suna farkace Allah daga barin duk abin da bai dace da Allah ba wa lahu yasjuduna sannan suna jira ga Allah an yi hada gona gobe hudu suna tabbatar da kai an gane ga Allah wani ibada da ibada fa kunu mislahu ko zama irin malaiku eh al'abdu idan kana gafilan anillah shi bawa idan ya roƙa daga barin Allah tabaraka wa ta'ala
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Na'am. To, Allah subhanahu ta'ala ya ce waɗannan mala'iku da ke tare da su ba sa girman kai daga barin bautar Allah. Kuna tsarkake Allah don haka cewa ya ce ku ma ku zama irin su. Zan ku zama irin mala'iku. Kowane lokaci ku rika tsarkake Allah kuna tasbihi kuma kuna ambaton Allah ne tabaraka wa ta'ala. Eh يقول أنا بالكون متقدرا لأنه يرى ما شاء الله الأرض إذا كان قادرا أن ذكر الله شباوة idan ya zama da kani bai ambaton Allah da da kudu mutum ka jira za ka yana da girman kai eh in dai mutum bai zama zakir ba to zai zama takaddur lura da kyau in dai zai ambaton Allah to za a kai shi da girman kai yana ganin kansa da Allah zai rawa shi Allah to yana ganin abin da ba Allah ba ke al-insanu jibila ala annahu yatakabbaru fi nafsihi tabi'a shi kuma dan adam an tabi an san da shi cewa shi zan mai girman kai a kansa wani ɗabi'a ne na ɗan adam eh ɗabi'a ne na ɗan adam kuma ɗan adam yana son shuhura da jin kansa da zama wani abu ɗabi'a ɗan adam ne wata kabar lisan kaya gaba can ya ce kuma girman mutum girman kai na ɗan adam akwai matuƙar mamaki in ji shehu akwai matuƙar mamaki ɗan adam mai girman kai in ji shehu domin bil amsi na kafata gadan ya kulu jifata وهو فيما بينهما يعني الأثر دائما في بدنه أجيا شبه مني أجيا kada man ta ba to wani girman kai mutum zai a ce ba shi maji ne maji ne ba da aka zuba cikin mahaifa ya zama yadda ya zama wanda yake maji wani girman kai zai kada ya kuma ji mata gobe kuma zai zama kushe jiya dai jiya dai maji ne an san ko maji ne ne da dafa ne da kuma gobe zai zama mushe a yau kuma yana dauke da najasa wanda aka fita cikin shi a farka shi ba wanda babu to wani girman kai mutum zai yana dauke da waɗannan abubuwa eh a tsakiyar ka najasa jiya kuma kai najasa gobe kuma kai mushe da wani girman kai mutum zai shi da shi wuce akwai mamaki a girman kan kanada sannan wawa fi ma bai zama yamin da azara tsakatsakiya yana dauke da najasa ta yi mafi fadari a cikin wa yadda kamar ma gani yana girman kai tare da haka wa idza qala yarju ila Allah amma idan dan adam yayi hankali to sai koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa idza hum zikrillah ya tawwaba akan zikirin Allah wa idza hidil jihad al-akbar yayi jihadi babba an san jihad al-akbar ko shine jihad al-akbar an je yake ta muka an dawo duk ya kokar da annabi ba kamar yake ta muka wajen wahala don ana ce mai jashin mutuwa yakin bala'i yakin tsanani yake ta muka a can ne mutane suka wato yunwa da kishi ya tsaye aka rika aka rika mutuwa har ma mutane suna kwanta turbin rakumin su suna neman ruwa suna sha sai da sai da gore ke kara wajen annabi sannan manzo Allah ya nuna wata irin mujiza wanda duk duniya ba wani annabi da ya irin ta haka ya sa ɗan yatsun sa a ƙwarya ruwa suka suka fitowa dai an kasa alharin dan kafa biyar da zuwa mishi wajen mutum sama da turbu suka sha ruwan suka fashi ya taba wani gari na shahid ya ce a ji a yi masa aka yi masa da garin na ga abdul ibn jabir da abdul ibn jabir aka je aka yi aka yi aka yi masa mutum sama da dubu suka ci suka koshi duka wannan a wannan lalacin a wannan wannan mutum a dubu zuwa to a irin wannan wurin aka ga irin irin irin irin bala'in da aka yi to da aka dawo aka zo Madina kafin a wuce gida sai mu zauna ce a tsaya a tsaya a tsaya ya ka tsaya yace rada ana min jihadil akbar idan akbar ne kowa sai fara haka ya rasulullahi mun dawo yaki karami yanzu ba muke gaban mu ya rasulullahi kaza ko ne yake kama wanda yace akwai wani yaki ne wanda yake jihadin nafs jihadin nafs yaki da zuciya eh kaga ita ba ta mata takobi bare a yanke ta a huta da ana sa mata takobi shi kai yanke ta a huta ke to ba ta mata takobi to wannan jihadi ya fi kowane jihadi ba in ce mutu Allah jihadin nafs eh to shi yasa ita nafsu in ba ka haɗa ta da Allah ba sai ka sai ka sha wuya tukuru ka ba ta wahala da zikirin Allah da salatin annabi ta nukurkushe ta da yawan istighfari da salatin annabi ta zikirin Allah sannan ce da dai eh sannan ce da dai ka kashe ta ke sa a ce ke ta mutu kabla an ta mutu ko mutu kafin mutuwa da wai ma'ana ka kashe zan su kafin lokacin wancan mutuwa ba wannan ke kama da sassa ce ta ka kashe to sannan zikirin Allah ne in ba zikirin Allah ba ka mutuwa sunan sunan da zan amara ba inda nafsa la ambaratun bisu Allah ke to kaga shi ne yace wai da zikirin Allah ya dawo ma kan zikirin Allah an gane wai da yin jihad al-akbar yayi jihadi jihadi babba eh hatta ya tsira inda Allah an gane har ya zama a wajen Allah idan kana inda Allah in ya zama na Allah to ya la ya saka biyu ba zai girman kai ba to wanda ya zama na Allah kun kun taba ganin na Allah na girman kai mutanen Allah ba sa girman kai ba ba sa girman kai manzon Allah da kansa ba an taba ce da shi khairul bariyati khairul bariyati yace zaka Ibrahim ya ce biyayyen talibai ko kuma biyayye a cikin halittar Allah ya ce Ibrahim kenan. To wannan mene ne tawalu ne? Wai kuma har wani yana buga yana buga misali da wannan hadisi. Ya ce annabi ma da ya ce annabi Ibrahim ya kada bari ya talibawa. Tsari tsari ne tawalu ba tawalu kai a wajen ka kai baka san tawalu ba. Ya dai girman kai da gani. Wannan babi na tawalu ne. Shiga mulku Allah ya ce annabi annabi Ibrahim shi da khairin bari kai kuma shi kenan daga lokaci da khairin bari tamamu ne magana yake kuna neman ku ga babban mutum dan babban mutum dan babban mutum dan babban mutum a wajen karamci to shi ne Yusuf annabin Allah dan Yakubu annabin Allah dan wato ainihin Ishaq annabin Allah dan Ibrahim annabin Allah annabi dan annabi dan annabi dan annabi ko ba girma kamar da Yusuf sai da Umar ya ce a a tawazu ne wa zalai ce wallahi ya ce ko irin wannan tawazu babi ne na tawazu ai babi na tawazu kuma da ma ana yi to duk bayan Allah da kirki ba sa girman kai ba sa daga kansu ba sa ta su wane dan mun zalai ce man fara ana da tafiya ma ai wanda ce ni wane ya ba shi bane sai ba shi bane wala tuzakku anfusakum eh kar ku farka da kake ni wani ko ne masu kaza ai mun ba bangaren mu ba mu kan a wala tuzakku bal la yuzakki man yasha haka shi ke barka ta wanda ya ga dama saboda haka wato zikirin Allah shi ke mai da mutum haka idan kana yin lahi la tafu ya aka zuwa la nafsi wujuda an gane ko yana tare da Allah wato bai ke barka jami'in la yara da nafsi wujuda baya ganin kansa ba wala fiye ma bai da hubalantana ga wani ulaika alladhina wasafu Allah su ne waɗanda Allah ya sifanta da yake cewa inna innal ladina inda rabbika inna eh la tasbiru an ibadati rajau ila ila Allah sun koma zuwa ga Allah bil fana sun kare a cikin Allah wal baqa sun wanzu a cikin Allah la tasbiru an ibadati ba ta girman kai daga ibadar Allah ya tasbiru da bil ubudiyya suna ma alfahari da ibadar da ubudiyya ne da zuwa Allah za ka je wani magana sai ka ce ana sayyidu walad adama wala fahara ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu baki daya amma ba mu alfahari a to ina ga alfahari wanda ne wai zaman shi shugaban ƴaƴan annabi adamu ba shi ne ce ba wani alfahari ba ne amma sai ce wai ce kun san inda alfaharin annabi yake wai inda Allah ke ce wai abdu lamma qama abdullahi وإن كنتم في ريب مما نزلنا على على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل الكتاب to abdu abdu abdu abdu to nan ne nan ne annabi jarfa yace saki da kansa na ce mai abdu to nan ne alfahari annabi amma ba wai ya zama shugaban halitta wani a domin a halayyar zaki shi abdu ne amma a halayyar halki shi sayyidu ne saboda haka a halartar hannu zai ce wala fahara amma kan wurin ba nan ne alfahari yake domin huwa al'abdu hankan wal anamu abidu kana neman abdul haqiqi shine ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawo Allah na haqiqa shi Allah kada yake cewa abu shine kada yake da wajen Allah saboda haka babu girman kai a cikin wannan tafiya duk da Allah ba ya girman kai eh la yasabruna ibadati yaftaruna bil quliya lillah ويشبهونه وله يزنون أنا يسنا سنا تجيه كألا فوضا سنا كألا السجود دائم هو دائما في السجود هو لوكا شكل سجود كلا يرفع قول رؤوسهم ما تعمل كم سجين العبد الذين هم على ملاكين دائمون سنة وانا قول لوكا شكل سنة سجود نعم ولوكا شيء بسم الله سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا إن كنتم مؤمنين
Na'am, suratul Anfal, wannan sura an ba ta suna suratul Anfal. Wato, yin zabi ta su yace ba a bin al-kulli. Wato, ba duka sura ke ambaton wato labarin Anfal. Anfal ganima na yaki. To, ba duka sura ake ambaton ganima. A, amma dai akwai labarin ganima. Kamar yadda suratul Baqara take, na ce suratul Baqara. Ba duka sura ke ambaton labarin Baqara ba, na karuwa. A'a, wani sashi ne to sai aka ɗauko wannan sunan bakaran aka ba nan aka ba aka ba surar nan ba aka ce suratul bakara sunan surar kenan ko eh to irin wannan ne bi ba da tasmiyatul ba'dhi min al-kulli to wannan sura ta sauka madina ne sai dai akwai wata wata aya wanda ba ta madina ba ta makka wa idan kullu bika alladhi kafaru bihi wannan wannan wannan aya ita ta makka ta makka ce ba ta madina ba ce To wannan sura tana da ayoyi guda saba'in da bakwai ko da shida ko da biyar. Akwai ruwayoyi, akwai lafa. Eh, aya saba'in da bakwai ko da shida ko ko da biyar. Tana farawa kamar haka. Bismillahir Rahmanir Rahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين آه سيدنا سكر آية wato ganima ne da aka fara ciwowa kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne cikin annabawa aka halatta mai ganima shi kadai a halalahu Allahu al-ganaima wa wa'ada shi kadai aka ce an zo da ganima su ci amma annabawan da suka wuce in an ciyo ganima na yaki korewa ake ba a murmure da tona amma manzo Allah saboda soyayya da Allah saboda matsayinsa a wajen Allah to sai Allah ya ce to wannan ganima an halatta muku ku ci to da aka je sai aka samu wato da matasa da dattijai sai rikici sai ana jayayya a kan ganima dattijai na cewa ganima ai namu ne mun fi kurbo da yawa sai matasa suka ce a a ai mu ne muka rubuta ne yanzu ina ba mu ina yaki kuma sai dattijai suka ce to suwa suka koya muku yakin wa suka nuna muku yadda za a yi suwa suka koya muku dubarin yaki mutum ku kuka ce amma su ba ne ne su koya muku da ya yi to sai ga yaya sarki ce to sai ana saukar da wannan sura ɗin ana so a nuna yadda ita kanta ganimar ake raba ta wato cewa ganima ba shi ɗaya ba ta ba ta da jijiya ba ce ba ta samari ba ce a ganima an ta kama Allah da annabi ne kawai Allah da annabi shi ko kayan Allah na annabi kayan annabi na Allah ne shi a gaba kada ke da wannan lamana ne idan da yana yin yadda ya ga dama cikin kayan Allah kuma ba kuma la yusalu da shi ba a cikin kayan Allah annabi la yusalu shi saboda yana cewa inna Allah huwa al-mughni wa ala al-qasim Allah ke ba da kyauta ni nake rabawa sai na sai na sa hannu tukuna sannan a baka mai kyauta ne kyauta rahama ba azaba ba azaba ne kadai Allah bai da yake nan sai ne ke ma da zarni wa man khalaqa wahida to azaba za su fasa wani kauce ya rasu da bandi bandi kawai kauce ka yi bandi bandi wuri da ni da wanda an gane da ni kada na halice shi bandi da shi to azaba za su sauka amma in na rahama ne a sai ka sai ka biyo hadara muhammadiya to shi ne da Allah ke cewa yadda da ka da ba suna tambayar ka sha ne gari ba da ne kalmar musulmi da zai kana ne ubangare gari da aka ciyo yakin badar ka san yakin badar wannan yaki a nan ne Allah ya ƙara bayyanar da mu'jizar manzon Allah karara da darajar annabi da matsayinsa don ka cikin wannan sura za mu ji eh kamar a shirin da karatu kadin nan eh farkon wannan tsakanin kisan yakin badar za mu ji shi a wannan sura a cikin ne Allah ya bayyanar da wato matsayin manzon Allah karara sai matsayinsa wanda ya je yaki amma an samu mala'iku guda dubu biyar sun sauko sun duro a duniya sun ce annabi ne kuma a yadda muka ji labari tun adawa da sabudawa da mutanen annabi shanu da mutanen duka duk waɗanda aka halakar da mutanen da bilutu an kawo ya karɓe wanda aka zurne su da su a ruwa kuma wani wurin ma mala'ika ɗaya ne kamar jibrilu shi kaɗai ke halakar da su yawanci ma jibrilu ake turawa shi yasa Abdullahi bin Suriya da ya zo wajen manzo Allah ya ta tambayoyi ya ta tambayoyi ya ta tambayoyi ya gama yana ce ba da sadaka da sadaka da shi ke nan da aka zo tambaya ta ƙarshe ba ke goma da wahayi sai ce wanda ke goma da wahayi jibrilu ya ce kai ka ba ka zance ba ki ɗaya ai jibrilu innahu aduwwun lana makiyin mu ne dan shi ya rika zo maka kakan mu da azaba wala ki kinda ba mu da azaba muka ci jibrilu ne amma da Allah ya ga kin kinka ne da yake goma da sako da mun yi imani da shi amma da wallahi jibrilu ba mu da shi to kaga shi kadai ke halakar da su amma mu zo Allah da aka da za a yaƙi sai da jibril ya zo da mala'iku dubu biyu a lokacin ya yi to alhamdulillah yanzu a gobe za mu ji yadda yadda iskar wato yaƙin badar in Allah da shi kanka za mu za mu ji labarin yaƙin badar Allah ke shi mu hada labarin kurakurai da muka Allah shi ya bi aikata muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah shi ya bi shi ya yi ba da mutunci mu kasar mu Allah sauran da ita lafiya iyayen mu malaman mu shaɗan mu Allah saka musu da alhaji Allah ya jaddada musu rahma wanda ya ɗauki nauyin wannan karatu Allah ya saka musu da alhaji ya biya bukatunsa gida mai goma da ƙara da waya ya biya bukatun ma'aikata waɗanda suke ta hidima wanda matasa suke ta hidima cikin wannan tafsiri Allah ka biya bukatun su zahira wa malina da mu da masu saurare Allah biya mu kowa mu saka ya amfana da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد